بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما قال مسلم رضي الله أموا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقول ما الله تبارك وتعالى لذلك بام داما الزام تجربة كراتم ونحدي سمى أيكي صلى الله عليه وسلم دعني زمنا تكلتا في أربعون حديث إن شاء الله ضمن تاشي حديثي نتلاتين دقيقة بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس wannan hadisi wanda na ɗari na talatin da ɗaya an same shi ne daga abil abbas sahal ɗan sa'ad as-sa'idi kuma an ce da ake mishi a sa'idi an dangana shi ne zuwa kakan shi sa'ida kuma shi sahalkin nan wannan mai rubutu hadisi an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya sa mishi wannan sunan sahalki da huzun sunan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mishi sunan shi sahal radiyallahu anhu da ma mai sharhi ya ce aisha radiyallahu anhu ma saboda baban nashi ma sahabi ne kenan sa'ad kin ma da kanshi sahabi ne kuma baban na sahala shi sa'ad kin ruya ruwaito cewa annahu tajahaza cewa shi yayi shiri ya haruja ila badrin dan ya fita zuwa yakin badar famare da sai ya rashin lafiya fama da sai ya rasu shi baban na sahal kin kana sinnu waladihi sahal kuma ya zama to shekarun dan shi shi sahal kin wannan mai rawaito hadisin yawma wafatin nabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekarun shi sahal kin 15 sana shekara 15 wa mata bil madinah kuma ya rasu a garin Madina sanata 80 wa 80 a shekara ta 88 wakila ko kuma aka ce sanata 91 shekara ta 1901 وهو آخر صحابي مات بها الله أكبر kuma aka ce shi ne ƙarshen sahabi wanda ya rasu a garin madina shi sahal dan sa'ad kin wannan mai ruwayin wannan hadisin wannan kuma an ce a rawaito mishi mi'atu hadisin wa samaniyatu wa samanuna hadisin hadisi ɗari da tamanin da takwas Allahu akbar to shi wannan sahal dan sa'ad kin qala yace جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونمج يازوزوا النبي سيرا دا أمن شاء الله استبتع قريشي فقال سيتي يا رسول الله يا معيكن الله دلني كنونا مني كوك شريدني على عمل أكم وانا أيكي إذا عملته وانا إن أيك تاشي أحبني الله الله زي سوني وأحبني الناس ومتاني ذات سوني shikenan da wannan ban Allah yayi wannan tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sa'al dan sa'ad sai yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga wannan wanda ya mishi tambaya izhad fi dunya kai gudu a cikin duniya kai gudun duniya kenan ma'ana in aka je gudun duniya shine eh a kauda mata kai kar a yi kwaɗayinta kwarai kar a damu da ita kwarai kar a sa ta a rai ma kawai eh zaman to a cikin duniya kawai abin da mutum zai dauka sai abin da kawai ba makawa da shi na daga halarkin shi wanda yake bukatuwa da shi amma kare zaman to ya so da ita duniya dan haka kawai da ta zo da bata zo ba shi duka auren shi duka ɗaya ne kar ya kula da ita wannan shi ne ce masu hudu yawwa abin da yake na halarkin shi iya halarkin shi wanda yake bukata to shi ne kawai zai damu da shi amma kar ya damu da ita duniya to shi kenan shi wannan zuhudkin nan hali ne wanda yake na annabawan Allah kuma hali ne wanda yake na waliyan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya zamanto yana gudun duniya ya zamanto baya da damuwa sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto har yana zama akan ƙasa kamar yadda ne shafi yace yajlisu alal ardi annabi ya zamanto yana zama akan ƙasa bila ha'ilin ba tare da wani abin da ya shiga tsakanin shi da ƙasa ba ya zama akan ƙasa da kanta wa yaqulu alaiha kuma annabi yace a saman ƙasa wa yaqulu har yana cewa inna ma akulu kama ya'kulu al-abd lalle ne ni ina ci kamar yadda bawa yake ci wa ajlisu kuma ina zama kama yajlisu al-abd kamar yadda bawa yake zama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam akan samu lokaci mai tsawo a cikin gidan shi ba a guda ba ba a dora tukunya ba sallallahu alaihi wasallam sai zamanto sai da wani abin da ba a rasa ba na wani dabino da za a gama da ruwa ko abin da ya kama da haka kuma tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kin yana da daman ya samu duk abin da yake bukata na duniya to amma bai damu ba da ita damu shi ita ce Allah tabaraka wa ta'ala dan haka kuma kamar yadda a cikin ashafa aka yi bayani annabi jibril cewa mala'ika jibril qala lahu ya ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah lalle ne Allah ya kulu laka yana ce maka atuhibbu an aj'ala laka hadhihi aljibala dhahaban shin kana so in sa maka waɗannan duwatsunan duka su koma zinariya wata kuna ma'aka kuma ta zamanto tare da kai haisu ma kunta duk inda ka kasance fa atalaka sa'atan manzon Allah su wasu sai sadda kanshi wani dan lokaci sun maƙala sannan ya ce ya jibril ya kai jibril mali wa duniya me ya gama ni da duniya ina ne ina duniya a duniya daru malla dara lahu duniya ai gidan wanda ba shi da gida ne wa malu man la mala lahu da kuma dukiyan wanda ba shi da dukiya ne wa qad yajma'uhuma man la aqla lahu kuma hakika wanda ba shi da hankali shine yake game duka wannan biyu Allahu akbar fa qala lahu jibril sai malaika jibril ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam tabbataka Allah bil qawli thabit Allah ya tabbatar da kai da zance wanda yake tabbatacce Allahu akbar wa fi riwayati a cikin riwaya kuma aka ce sai annabi cewa yayi uridu an aju'a yawman fa asbiru wa ashba'a yawman fa ashkuru annabi ce ina nihi ne cewa in yi yunwa wata rana sai in yi hakuri in koshi kuma wata rana sai in gode Allahu akbar to shi yasa ita duniya wannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da kai yake hujja da a ce ta zo daidai da fuskin sabro a wurin Allah to da kafiri ko shan ruwa bai samu ba a cikin ta wannan duniya inda girman ta a wurin Allah ya kai fifikin sabar to to da mu'mine kadai zai ba kafiri ko shan da ko ruwan ta ba zai samu ba shi amma saboda bata kai komai ba a wurin Allah shi sa Allah ya ba mu'mini ya ba kafiri sannan kuma shashin marigin ya suna cewa law kanat ad-dunya lu'lu'atan tafna da a ce duniya ta zamanto wani lu'lu'u ne amma wanda zai kare wal akhiratu khirqatan tabqa a ce kuma lahira ita kuma wani tsumma ne amma dai wanda zai wansu la kana yanbaghi lil aqil an yu'thira ma yabqa ala ma yasna suka ce to ai da ya zamanto ya kamata ga duk mai hankali ya fifita abin da zai wanzu akan abin da zai kare fa kayfa wal amru bil aks to kuma kaka in ya zamanto al'amarin sun kuya hankalin ne wai abin da sai nake wayannan managartan bayan cewa a kaddar cewa ma duniya lu'ulu ce amma dai wanda zai kare kuma a kadar cewa duniya wani kyalle ne amma wanda zai wanzu suka ce to ai mai hankali da ya fi ya da sai zabi kyallen wannan akan lu'ulun wannan tunda shi wannan kariya zai wannan kuma wanzuwa zai suka ce to balle kuma abin kishi ya haka nan ne lahiran ita ce lu'ulu duniya ita ce ba ta wuce matsayin kyalle ba da haka mutum ya kama Allah wannan shine ya kama Allah ya bar duniya shine abin da zai sa Allah ya so shi shi yasa wannan ba Allah annabi yake mishi eh ka bar duniya sai Allah ya so ka saboda shi Allah ai bai ya son shirka kaka za ai kana son kuma kana son duniya eh kawai annabi ya ce za ka fi duniya yuhibbuka Allah kai gudu cikin duniya kawai sai Allah ya so ka ma'ana kai gudun duniya kar ka so ta to sai Allah ya so ka to sannan kuma ita dukiya ko an tara ta ma da duniya da wani abu to tana wajabta tsawon tsare mutum da tsayuwa da za a mashi wajen hisabi ana ta mashi tambayoyi akan wannan abubuwan duka kuma mahukiya an yi hikaya anna sayyidina ibrahim al-khalil cewa shugaban mu annabi ibrahim badadin allah ala nabiyina wa alaihi afdalus salatu wassalam allah ya kara mafificin tsira da aminci akan annabin mu da kuma annabi ibrahim kana lahu arba'atu alafi kalbin ya zamanto yana da kare dubu hudu ta harisu ghanamun wanda suke gadin dabbobin shi kananan dabbobin shi fi unuqi kulli kalbin a cikin wuyan kowane kare tsawon min adab akwai sarka ta zinariya a wuyan kowane kare basu ila lima lima fa'ala zalika sai aka tambaye annabi ibrahim me yasa ya aikata haka nan fa qala sai yace da anna dunya saboda ita dunya jifatun matsayin matsayin gaɓin wannan masse ne masse wato labuha su kuma masu neman matsi kilabin su ne karnuka wadda fa'atu halittun labiya shi yasa na bada ta gama abotanta da yake na shi kaskantar da duniyar ne ya ba wai ya yi almubazzaranci na ce dama su suke neman abu wanda ke na matsi to shi yasa shi na basu ita don haka kamar da na faɗi mai gudun duniya to sai Allah ya so maka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yama wannan bawan Allah nasiha kuma shi abubuwa waɗanda ake musamman abinda duniya in ta samu da za ta hudu mutum ko ta sa shi bata ko ta hallakar da shi ko wani abu wannan shine wanda abin da yake abin zargi dukkan zargi amma da a ce wani abu ne wanda zai samu ayi aikin Allah da shi to wannan babu laifi faƙar wara da dan labari ya zo cewa ni'mal malus salih lirrajul salih ma dallan dukiya wadda take ta kirki ga namiji wanda yake na kirki in dukiya ta kirki ta shiga hannu na kirki to ma dallan wannan yasilu bihi rahiman wanda zai dinga sada zumunci da ita wa yasma'u bihi ma'rufan kuma zai dinga aikata alkhairi da ita ai an ga sahabban annabi ma sallallahu alaihi wasallam wanda suna da wadata idan sayyidina Usman dan Affan irin su Abdulrahman bin Auf kuma an ga irin abubuwan da suke da himar da suka yi wanda Sayyidina Usman ya yi shirin yakin Tabuka ya ba da dabbobi wajen dubu ko fiye da dubu ma a kauli daban-daban wani an ce an ba da kamar alfu ba'irin wasu ra'i na farasan kamar ragumi dubu da kuma doki saba'in a wani kaulin kuma ya saba da wani amma dai dabbobi ne wajen dubu banda kayan guzuransu wanda ya bada. sannan kuma aka ce ya zo ma manzo Allah sallallahu da asharati alafi dinari da dinari dubu goma dinari dubu goma na dinariya ya zuba su a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to shikenan manzo Allah sallallahu sai ya dinga jujjuya wa'annan eh wannan duke na da sai na Usman kawo yana ta mishi addu'a duk da cewa nan ya kawo cewa annabi yana cewa ghafarallahu laka ya usman ma asrarta wa ma a'lanta wa ma huwa ka'in ila yawmil qiyamah Allah ya gafarta maka ya usman abinda ka boye da abinda ka bayyana da abinda zai kasance har zuwa ranar tashin kiyama a wani kauli kuma aka ce annabi sallallahu alaihi cewa ya dinga yi ma gharra usman ma fa'ala ba'da al-yawm babu abinda zai cuci usman da abinda zai aikata bayan yau ne to kaga ashe dukiya ta zama ta kirki a hannun kirki to wannan amfani ne gare ta wani aikin Allah ne ake ba za a ce ba wannan wai mutum bai ba zuhudu bai ba gudun duniya a'a kuma ya yi hidimomi da yawa an ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya gabato madina eh akwai wata rijiya wadda ake mata bi'ir roma eh wadda wadda wadda take ruwa ce mai gardi eh kuma sayyidina usman ya sayi wannan wannan bi'ir roma ki wannan shine yace mai sharhi ce lamma qadima annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabato al-Madina garin Madina lam yakun biha ba'un lam yakun biha ma'un azmun azbun babu wani ruwa wanda yake mai gardi mai dadi illa bi ruma sai wannan bi ruma kenan fashtaraha Usman sai Usman ya sayi ta radiyallahu anhu bi 20000 dirham da dirhami 10000 kaga da babu kudi ai ba ai haka nan ba yawa shi ma kuma Abdurrahman bin Auf shi ma yayi hidimomi yayi hidimomi masu yawa eh an ce aqtaqa 30000 ya dantar da wajen mutum 30000 yayi sadakoki da yawa a zamanin ma'aikin sallallahu da an yi abubuwa da yawa wanda suke na hidima irin na fitar hankali don haka kaga wannan misalin biyu kadai na sayyidina Usman da kuma Abdurrahman bin Auf to sun isa misali cewa dukiya in ta zama to ta kirki ce a cikin hannun mutum na kirki to wannan ma dallata ita ma za ta gadi da alkhairi tunda yanzu dalilin dukiya ga ta nan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma sayyidina Usman zamana cewa babu abin da zai cuce shi daga yau to sannan cikon hadisin sai annabi ce wa zahaba fi ma inda nasi kuma kai gudu cikin abin da yake wajen mutane to an kai haka nan yuhibbaka nasu mutane za su so ka eh tunda ai dama ya tambaye mu Allah ne sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shiryar da shi zuwa wani abin da in yayi Allah zai so shi mutane za su so shi sai annabi ya gane shi abu biyu kenan in ana son Allah akwai abin da zan ana son mutane akwai abin da zai annabi ce mishi kai gudun duniya inda kana so Allah ya so kai gudun duniya shi kenan Allah ya so sannan kuma kai gudu cikin abin da yake wajen mutane su ko mutane ya so ka daga kaki duniya shi kuma Allah ya so ka yanzu kuma abin da yake hannun mutane in kai gudun shi baka so shi ba baka yi kwaɗayin shi baka zo neman shi ba mutane ya so ka su mutane ba su son ka so abin da yake hannun su in kai haka nan ba za su soka ba amma in ka bar abin da yake hannunsu ba ka neme shi ba to zuwa nan za su soka kamar yadda wani arabi wani mutum balaraban ƙauye ya gaya ma mutanen basra ya ce musu man sayyidu wane ne shugaban ku qalu hi suka ce alhasan suka ce alhasan shine shugaban mu qala bi masadakum yace to da menene shugabance ku qalu sai suka ce ihtajan nasu ila ilmihi mutane suka buƙatu zuwa ilimin shi wastagna wa an dunyam shi kuma ya wadatu daga duniyarsu ilimi gare shi mutane suna son ilimin shi kuma sai ya wadatu ma'ana ya hana kanshi bai nemi duniyarsu bai nuna musu yana son wani abu hannunsu dalilin wannan shugabance su ta gani ko sannan kuma an ce sa'ala ka'abul ahbar ka'abul ahbar ya tambayi abdullahi bin salamin kuma tambayar da ya a lokacin sayyidina umar bin khattab yana nan ya tambaye shi ce mishi ma yuzhibu bil ilmi min qulubil ulama wa menene yake tafiyar da ilimi daga zukatan malamai ba da ma hafizu bayan kuma sun haddace ilimin wa asaluhu kuma sun hankalce shi me yake tafiyar da shi fa qala sai abdullah bin salam yace ma yace ma ka'ab yuzhibu hutam yace kwadayi shi yake tafiyar da ilimi daga zukatan malamai wa sharhun nafsi da kuma zari na rai shi ne shi ne tsananin kwaɗe shi ma zari wa talabul hajati ila nasi da kuma neman bukatoci a wajen mutane faqala sadaqta sai ta mishi kai gaskiya ka kenan ya kamata mu a matsayin mu na almajirai da kuma sauran malamai mu ji tsoron Allah wannan ɗabi'a sai mu nisance ta in kana so ka zamanto halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi yake isar da sakon Allah zuwa mutane to dole ne kar a samu malami ko almajiri da kwaɗayi da zari da kuma neman bukatocin shi a wajen mutane wannan zai zub da mutuncin shari'a zubilai ba za su kalle shi ba da daraja balle su yi mishi biyayya yawwa kenan ba a san malami da kwaɗai ba zai huce ba wani abu wanda suke na sha'anin rayuwa na na ya satu su yi hidima cikin sha'anin addini ko na abin da ya kama da haka wannan kuma ai zamanin annabi ma an gani ana sa mutane su yi hidima wannan babu laifi amma shi ya zama to ya zama musu ne yana ce musu ayi kaza ba ni kaza ba ni kaza to wannan Allah ke sai ya rage mishi matsayin shi shi kuma yana ana so ya zama to babban mutum da yadda daga ya faɗi za a ji abin ai aiki in yi tsoron Allah ya bi Allah da kyau to Allah da kanshi zai hore mishi abin da zai hidiman ba tare da ya nuna kwaɗayi ba a wajen mutane to Allah kiyaye mu Allah sa mu dace da maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum